uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du in wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara yabo da jinjina da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kamo wannan yini mai tarin albarka yinin litinin dare na talata wanda yau yayi daidai da uku ga watan bakwai na musulunci watan rajab kenan yau hijira na da shekara 1445 daidai da goma sha biyar ga watan ɗaya miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba tamu ta darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawaci a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi a cikin littafinmu na halul masail wanda muke gabatar da wannan darasi a wannan maktaba kuma a dukkan lokaci da mako irin wannan yini idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin darasi game da al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar shafin littafi na 23 kuma wannan shi ne darasinmu na goma sha ɗaya a littafi insha Allah malai na tattaunawa game da matsayin al'amuru bil ma'arufi wa nahayi adil munkar da yake ya zama shi ma wajibi kan mukallafi an yi amura bil ma'arufi wa yanha adil munkar ya dinga kokarin umarni da kyakkyawa kuma ya dinga kokarin hani da mummuna gwargwadon ikonsa malai yayi shimfiɗa ga wannan daga wannan maudu'i kuma zai iya kawo ayoyi na alkur'ani to dab da kawo ayoyin alkur'anin a wancan mako sai lokaci ya ci mana a yau za mu tashi inda malin ya jero ayoyin alkur'ani karkashin wannan kadiyya din malik ke cewa faqad qala jalla wa faqad qala jalla jalalu haqiqa Allah mai girma da buwaya ya ce wa taqaddasat asma'u wanda sunayensa sun tsarkaka yake faɗi cikin littafinsa mai tsarki waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun Allah yake cewa waltakun minkum umma a samu wasu jama'a daga cikin ku ko musulmai wanda za su dunkule su zamto sun yi shiri da damara ta tinkarar al'amur bil ma'arufi wa nahi anil munkar to a wannan aya sai malamai suke cewa musamman malamai na kusa-kusa halaccin a yin wani kwamiti a cikin musulmai wanda zai kula da da'awa tunda an ce waltakun minkum minkum ai miɗin attaba idiyya ce wa'ansu daga cikinku su zamto sun ba da kansu wajen al'amur bil ma'arufi wa nahi alim nukar wannan umarni ne daga Allah kuma shi al'amur bil ma'arufi wa nahi alim munkar ba aiki bane na kowa da kowa a cikin al'ummar musulmai aiki ne na wanda Allah ya zaɓa kuma suke da requirement na yin aikin ba kowa bane zai shigo fagen al'amur bil ma'arufi wa nahi alim munkar musamman abin da ya shafi da'awa ana fahimta sai dai kuma sun ce kowa kuma a matsayinsa a inda Allah ya tsaye da shi zai iya zama mai umarni da kyakkyawa mai hani da mummuna amma umarni da kyakkyawa da hani da mummuna kada'an wanda yake cikin da'awa to ba kowa bane a cikin mutane zai wannan aiki wa'ansu tawaga wa'ansu jama'a wanda suka hada wa'ansu sharuɗa da shari'a ta sanya to su ne Allah yake nufi da wannan a samu wasu tawaga daga cikin ku su dunkule gu daya su karfafi juna wajen al'amur bil ma'arufi wa nahayya anil munkar umarni da kyakkyawa da hani da mummuna sai Allah ta'ala yake cewa irin waɗannan mutane su ne masu samun babban rabu a lahira a ce lalle ilalla ba da kai da dukiya da sadaukar da rayuwa akan wannan aiki to hanya ce tafiya aljanna sai dai a kullum ka dinga roƙon Allah ya tsare ka daga shirin shaidan kada shaidan ya zame ma kafa ko kada shaidan ya ingiza ka ya sa ka yi abin ba don Allah ba amma matukar kana da ikilasi kuma kana abin bisa tsari kana bin dokoki da alkur'ani da suna suka tabbatar wajen al'amur bil ma'arufi wa nahyi anil munkar to babu shakka duk wanda yake wannan aiki to iya hanyar aljanna tunda al-iflah a ƙur'ani malamai suna itilaƙin aljanna Allah yake nufi kaga kad aflaha almu'minuna da ƙarshe kuma aljanna Allah ya ba su ana fahimta nan ma da Allah ya ce wa ulaika humul muflihuna to irin waɗannan in sun mutu a wannan hanya da imani da ikhlasi to aljanna ce ba kuma su to kun ga ashe ba hanya bace wanda ya kamata mu yi watsi da ita ba hanya bace wanda za a ce ba ta da gata a cikin musulmai kuma shi wannan al'amuru bil ma'arufi ɗin wannan hayi anil munkar kowa gwargwadon ikonsa da damarsa zai yi shi malami mai karatu ya yi da karatunsa mai kuɗi ya yi da kuɗinsa ɗalibin ilimi ya yi da ɗalibtarsa mai ƙarfi ya yi da ƙarfinsa mai sarauta ya yi da sarautarsa mai ofis na gwamnati na cewa a yi kokar a yi da wannan damar tasa to in kowa ya dunkule ya sako hannunsa da damarsa to duka za mu tashi a gaban Allah a matsayinmu na masu al'amuru bil ma'arufi wa nahyi anil munkar to amma yanzu da yawa abin takeici malamai kadai aka barwa wannan aiki sai su sai yan kadan daga cikin mutane illa man rahimallah kuma hanya ce inda mun gane mun fahimci sakon cikin wannan aya wallahi ba abin da ya kamata ka bawa lokacinka da kulawar kama wannan hanya domin hanya ce ta tafiya aljanna in dai kana kan wannan hanya da kudinka kake taimakawa da lokacinka da ƙarfinka da shawaranka da kazanaka da kazanaka to Allah ya ce in dai akan hanyar kake aiki har Allah ya karɓi rayuwanka da imani to amma albishir kana hanyar aljanna Allah ta'ala ya kai mu ga ci lafiya wannan hanya da Allah ka ɗora mu aka ba dan wayen mu ba ba dan dibaran mu ba Allah ka dawwama da mu akanta kuma Allah ka karba mana dukkan ayyukan da muke yi domin ita hanyar kuma Allah ta'ala ya raba mu da sharri shidan Allah ta'ala ya ci gaba da cewa a wa kana aidan kuntum khayra umma ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah duka wannan ayoyi suna cikin surtu Ali Imran ne can aya ta 104 nan kuma aya ta 110 Allah yake cewa kun kasance mafi alkhairin al'umma da Allah ya fitar a bayan ƙasa wannan khairiya ce daga Allah zuwa ga wannan al'umma din tun daga annabi Adamu alaihi salam Allah yake fidda samfurin mutane a bayan ƙasa an yi annabawa bila adadin wa'ansu annabawa ma Allah bai so mu san labarinsu ba haka amma sun zo sun rayu an yi al'ummatai daban-daban to amma Allah gaba ɗaya ce mu ne mafi alkhairi a cikinsu gaba ɗaya tun daga annabi adam in dai al'umma ce ba al'ummar da ta kai wannan al'umma alkhairi a gun Allah kaga alkhairin manzanta ya shafe ta sallallahu alaihi wasallam darajar manzanta ya shafe ta sallallahu alaihi wasallama amma Allah sai ya keɓe wani aiki da ita wannan al'umma ta samu kanta ciki ko wa'ansu suka tsinci kansu a ciki dalilin shi wannan aiki he malamai suke cewa dalilin aikin Allah ya sanya wa al'umma alkhairi da albarka sai Allah ke cewa kun zamo mafi alkhairi cikin al'ummatan da Allah ya bubbugo a bayan ƙasa sai ya ce amma ta amuru na bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawa kuma wa tanhauna anil munkar kuma kuna hani ga mummuna ana fahimta sai Allah ya ce wa tu'minuna billah kuma kuna cikakken imani ga Allah kun ga khairiyar wannan al'umma da ta zama to tafi kowace al'umma alkhairi a gun Allah ga sabab nan sabab na farko wanda bai fito zahiri ba shine alkhairin manzon Allah da darajarsa shi ya samu ka samu wannan matsayi amma abinda Allah ya fito da shi fili kuma gashi nan ya ce kuna umarni da kyakkyawa kuna hali da mummuna kuma kuna imani ga Allah wannan shine yasa al'umma ta zama to al'umma mafi alkhairi idan kana so wannan khairiyar ta bika ta bika har lahira to ka zama to ka tsinci kanka cikin masu al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar kuma ka tsinci kanka cikin masu jaddada imaninsu ga Allah an fahimta qala alaihi salatu wassalam mai tsiran Allah da aminci tabbata a gare shi yake cewa wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa ga wanda rayuwa ta take hannun shi la ta'murunna bil ma'rufi ko dai ko dai ku zamto kuna umarni da kyakkyawa wala tanhawunna anil munkar ko dai ku zamto kuna hani ga mummuna aw la yushakanna Allah ko kuma iya dab Allah iya kusa dan yushaku iya cin afa'al muqaraba ne an gane ko la yushikanna ay la yaqrabanna iya kusa an yaba asa alaikum iqaban min Allah ya turo muku wata uquba daga gare shi sun mata da una hu fala yustajaba lakum sannan ku dinga roƙon Allah ko na kiransa ba zai amsa muku ba an fahimta kun ga ashe in mun kula da wannan hadisi za mu gane wallahi zaman malamai a cikinmu ba ƙaramin alkhairi ba ne ba kun ga zaman malamai da suke cewa Allahu qala rasul da koyan da yara alqur'ani a islamiyu da makarantunmu na allo wallahi wannan shine tare mana bala'i kashi 80 cikin 100 a rayuwar nan ko kashi 90 cikin 100 ma tunda ma'aikin Allah iya ce in dai ba kwa wannan ba a samun masu al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar to iya dab da Allah zai turo muku wata uquba sannan ku dinga roƙon Allah Allah ba zai ji ku ba kuma hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da da shi yake cewa idan Allah ya fisata mun yi abin da muka fusata Allah to Allah iya huce fishinsa sanadiyar karatuttukan alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wa'ansu daga cikin al'ummar nan suke yi kun ga ashe wajibi ne in kai baka ciki to ka goyi bayan abin ka taimaki abin da dukkan irin dama da Allah ya baka a bayan ƙasa don in abu ya yi abu su masu yin suka dena ko matsin rayuwa ko matsin lamba ko takura ya sa aka dena to in bala'in ya sauko ba wanda zai rage ba wanda zai rage ashe in muna da dubara muna da wayo to lalle ilalla duk unguwa duk masallaci to su zamto sun yi aikin da da'awa ba za ta tsaya a wannan gun ba su yi yunkurin yin kwamiti mai ƙarfi wanda zai dinga kula da da'awa da abin da take bukata don domin irin wannan darussan da Allah ya kaddara al'umma suke yi suke ji to wallahi shine sanadiyar rage mana an su bala'o'in daga Allah amma in kuna so ku ce ba haka bane to a daina da'awar a gani ana fahimta duk malamai kowa ya shiru da bakinsa na rantse muku da Allah ba za a je ko ina ba sai kasar nan ta fi karfin al'umma sai al'umma su rasa ina za su sa kansu wallahi tunda maganar manzon Allah ba ƙarya bace la yadiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha ko dai ku zamto kun karfafi hanyar nan ta al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ko dai kuma in kun ki karfafanta to shikenan ku zuba ido Allah zai turo muku da uquba ku yi ta roƙon Allah ba zai ji ku ba ko da musifar tsadar shinkafa aka fara ɗoma ita isa musiba yi ko musifar man fetur ta isa mutane bala'i to wallahi wannan duk sauƙi ne dalilin da'awa Allah sa yi abin in Allah zai mana ɗari bisa ɗari to dalilin da ya shafe mu da goma cikin ɗari ko sha biyar cikin ɗari dalilin da'awa da ake yi amma wallahi ba dan da'awar da ake ba Allah nake faɗa muku da wallahi da yawa daga cikin al'umma sun mutu masu rayuwarsu mata kare ba za su iya jure bala'in ba su isa ba to saboda ka lalle ilalla da gwamnati da masu kuɗi da masu hannu da shuni to wajibi ne a matsayin mu na musulmai mu karfafi wannan da'awar kowa ya aiki gurgudan ikonsa a yankinsa unguwarsa a masallacinsa ku tabbatar da awa ba ta tsaya ba to dalilin da'awa Allah iya sauka daga fishinsa kuma Allah ta'ala iya sassauta bala'i a cikin al'umma haka wannan hadisi yake karantar da mu kamar yadda ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama wa kan manzon Allah ya ci gaba da cewa man ra'a minkum munkaran duk wanda idonsa ya nuna masa wani abun muni abin da shari'a take kyama a aikata to fali kai yirhu biyade idan zai samu dama ya kauda abin da hannunsa haka aka fi so fa in lam yastati' fa bi lisanihi idan ba shi da ikon kawo da shi da hannunsa to ya faɗa da baki bakinsa yi magana fa illam yastata in bakin ma bai iya magana to fa bi kalbi sai ya kyamaci abin a zuciyar shi wa zalika adaful iman wannan kuma shine imani mafi rauni rawahu muslim wa tirmidhi imamu muslim da imamu abu isa a tirmidhi ne suka fito da hadisin wannan ko malamai sun yi ta bayani kan wannan hadisin sun ce falyo ga yihu biye de kamar shugabanni kenan yanzu shugaba ya isa ya ce dukkan wani gunda ake zaben allah a fili to zai ba doka a rufe gidan kuma ya rufu in ya ce a sa gire da ma a ruguje wala ta ruguzu bayan da za yi bayan da za ka yi wannan su allah biya wannan damar ta hana abu da ƙarfi sai shugabanci allah ƙara wa malam idris bauchi lafiya na karatun sajje ne ko shekaran jike cewa wallahi da allah zai bashi gwamnan bauchi ya ce wallahi duk gidan da ake sai da giya wallahi sun daina yi kuma duk gidan da ake karuwanci ya lissafu ya ce ga aiki ba masu yi ya ce ga aiki ya ce wallahi da Allah zai bashi aron gwamnan jihar Bauchi a kwana ɗaya wallahi duk inda ake saban Allah a fili sai ya rufe wannan gun an fahimta kun ga dama ce ta shugabanni wannan amma duk malintarka baka yi saka hana da ƙarfi ba sai da kai magana kamar wata magana da malam abdullahi gadon kai ke faɗa magana ce wanda ta kama hankalin masu dawa yake ce duk abin da muke faɗa na ayi kaza a bar kaza ayi abu kaza a bar kaza yace maganar malam aminu daura guda ɗaya ta fita mu domin shi hukuma ne gwamnati ta baci wata doka a hannun sai aiwatar zai iya amfani da ƙarfi ayi abu kuma doka ta bashi wannan damar saboda ka duk wani shugaba wanda yake da imani da da ruhi da musulunci Allah ya bayi shi takobi da bindigari wa musulunci aiki wani aikin mahaƙoyi za ka yi wallahi baka sa sani ba a koyi za ka yi aikin ba wanda ya sani da kai sai aminanka sai Allah kuma aikin ya yiwu kwanaki mai girma gwamnan wannan jiha da ya ce baya son ya ga motsin gidan gala a jihar na an ƙara gani wani gumma da aka ci sun yi ta wurin kai ba gire da aka sa ta rushe gumba to yau ma an ci an jaddada dokar duk wani wanda ya zo ya fake a unguwar ku a ɓoye suke ku kai report mu ko kawo mana za mu kai wanda za su ɗau mataki a gum tunda an yi kwamiti mai ƙarfi akwai malamai akwai 'yan hizba a ciki akwai ma'aikatan gwamnati akwai 'yan ɗamara duka an yi task force mai ƙarfi a kan dokar saboda ka duk kuma an ce lungu suke nema yanzu hes yi wata unguwa lungu hes kama gida a basu haya su dinga wannan ma shara gida to duk mutanen da suka ga wannan a unguwar kawai su shirya bakin su kamar report za mu kai gun da za a zo a hana abin da ƙarfi amma ku duba irin su malam adam muhammad da kura allah ƙara mai lafiya me bai faɗa ba akan mimbari me bai faɗa ba a wajen darasi an daina me aka daina ba abin da bai faɗa ba na illar kaza da illar kaza da haɗarin kaza amma sai dai a ji kawai a tashi amma magana ɗaya ta mai mulki sai ta sa abin da za a yi ɗin malami sai shekara ɗari iya faɗa ba daina ba sai wanda Allah ya so shi da imani kuma shi ka ji da'awa a gun malami ka gyara ta wannan shine imani amma in gwamnati ce ta sa ka daina to dan dole ka daina an fahimta amma a ce an ma wa'azi kaji aya kaji hadisi ka dena to wannan ya fi lada kuma ka fi samun matsayi a kun Allah domin kaji da awarsa kaji kiransa ka tuba ka dena amma in ka tuba don gwamnati ta hana da ƙarfi wannan dan dole ne kuma in ma baka tuba bayan da zaka yi ne an fi ƙarfin ka an fahimci wannan to wannan shine malamai suka ce fali wa ghayru biyadi masu mulki masu ɗamara. su Allah biyawa damar canja mummuna da hannayensu gaba ta biyu a faɗa da baki wannan kuma aiki malamai ne duk rintsi malami kada ka gabar na ka yi shiru shine damar da Allah ya baka a wajen darasi ne a kutuba ne na juma'a to ka fito kai alatin ɗin mutane abu kaza da ake ba daidai bane wannan shine matsayin kai da Allah ya baka idan ka faɗa ka sauƙi nauyin da Allah ya ɗora ma wanda Allah ya ƙaddara da imani sai ya ɗauka ya dena in kuma ka ƙika dena saƙon ya je gun gwamnati sai na heta na ka da ƙarfi shi ma mai girma gwamnan ba da'awar malamai ya ji ba ai da'awar malamai ya ji shi ya sa amfani da wannan damar ta sai hana yi ana fahimta saboda ka ba kuma abba ne mai kyau malamai su shiru duk wata bala'i da ake yanzu wani ke faɗa min a shekaran jiya ko je wani barista ne ma ya ce wallahi yanzu malam bala'i kuma na luwaɗi ya fito a wannan ya ƙara bayyana a wannan garin yanzu sai ya ɗau matashi a kai shi a ce za a biya mai umara a siya mai mashin a bashi kaza kuma wannan wannan musibar luwa da kake aikatawa da shi ya ce wallahi dadi abin ya lafa amma ya bayyana yanzu kuma ya taso abubuwa ga sunan sai wanda kunan ka yi ji ba kawai so daga wannan dole ne idan malamai sun ji kuma su fito su dinga faɗa al'umma a dinga faɗakarwa idan ka kana da kani ko da iya kawo kuɗi ka- da kaga musiba ta kai musiba da mace ce an ga tana shigowa da abaki tambaya idan ta samu to amma yanzu har mazan ma wallahi har mazan ma har matasan ma ku dinga bincikar su ɗanka ka san ba aiki yake ba sana'a yake ba amma kullum iya cikin kuɗi iya canja ka iya canja mashin wajibi ne ka tambaye shi ka matsa ka bincika daga ina ke samun kuɗi ai ba ruwan kuɗi yake masa ba ko to daga ina ke samu akwai munana miyagu wanda bokaye da 'yan tsafi suka ba su wannan abin cewa in ba su yi liwaɗi yau ba za su samu abin da suke nema ba wallah suna nan sun bazu a cikin al'umma suna ta lalata matasa a yawan harkar abin takaici ma wallahi wa an so sun bar kasar ma ake luwaɗin da su wani za a mai biza a mai passport a bar kasar da shi wani a tafi dubai wani a je saudiya ma wallahi akwai wanda suke tafiya saudiya su yi fasadi bokaye ne suka faɗa musu wannan akwai wani fasadin ma da za a ce ba za ka yi fasadin ba sai idan ka iya nuna ma ka'aba ya je ya kama hotel dab da ka'aba ya je da wanda zai fasadi iya ganin ka'aba iya fasadi wai bukatarsa a duniya za ta biya ka ji fajirci malam da mutuwar zuciya da kekashewar zuciya ka je kusa da ɗakin Allah gomi alfarma amma ya zama to niyyar fasadi ce ta kai ka wannan gun la haula wala quwwata illa billah to saboda ka wajibin malamai ne su tashi dinga faɗakarwa ba dare ba rana duk inda suka ji labarin barna ta bayyana su faɗa da bakin su a daina in Allah ya sa ka ji kai imani fa ni'ima fa illam yastati fa bi qalbi kuma kin abu a zuci to wannan kuma aiki na gama garin mutane kowa ma iya wannan kai ba shugaba bane baka iya hanawa da karfi kai ba malami bane baka da damar fada to sai ka abin ya dame ka a ranka kuma sai ka ji ka kyamace abin baka san aikata shi kuma kana ta fatan Allah ya kawo dalilin za a hana wannan abu sai maliki cewa manzon Allah ya ce wannan kuma shine imani mai rauni a matakan wannan imani guda uku ka ji baka da ikon fada baka da ikon hanawa kai dai abin da za ka yi kawai ka kyamace abin a zuciyarka to kana cikin mataki mai rauni a matakin imani kenan rawahu muslim wa tirmidhi wa qala rahimahullah malan Allah ya masa rahama yake cewa wa ya arumu alaihi likadhibu qariya ta haramta akan mukallafi wal ghiba da giba wan namima da annamimanci wal kibr da girman kai wal ujub da jiji da kai war riya da riya was suma'a da jiyarwa wal hasdu da hasada wal bughdu da mugunta wa ru'yatul fadli alal ghayr da kai da ganin fifiko kafiwa ne ka dinga kallon kafiwa ne kana mai kallon wulakanci da kaskanci duka wannan haramun ne wal hamzu da yafice wal lamzu da kibce wal abasu da ba'a wasu kuriya da izgili an fahimta duk wannan ya haramta a gun musulmi ya aikata su haramun ne duk kun gane su a alkaribu ƙarya ƙarya yi wata hicayi a matsayin karin musulmi haramun ne ka dinga faɗar magana wanda ba haka take ba ka zauna ka bewa wani labari tiran tiran tiran kuma ƙarya kake ba gaske ba ne wannan haramun ne kowa ne zo ya tambaye ka abu kaza ka bashi labari ashe duk ƙarya kafi kake yi masa wannan musulmi haramun ya aikata wannan giba kuma shi ne cin naman mutum kuna zaune da wani daga tashinsa kuma shi kenan sai aka fayyarsa kuma ka gan shi nan ai wallahi yanzu ba gun aiki ma an dan an dakatar da shi wallahi yanzu ai ba ma kullun ki abinci a gidansa ba ƴaƴansa ma an koro su daga makaranta an fahimta amma bayan fiskarsa ake wannan ai ya fada kwata ai jarin mai ba nasa bai mai jarin ya kwace to wannan shine ainul kiba shine ma'aikin Allah ke ce ita wannan tattaunawar da ake a bayan idan mutum to tafi zina hadari algibatu ashaddu min zina ka fadin aibin mutum ko kana hirarsa baya nan shine cin nama kuma wannan illarsa yafi zina hadari inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan namima annamimanci ka haɗa wane da wane ka ɗau wata magana ka kaiwa wane da niyyar ɓata tsakani ko kuma ya faɗa ma suru ya yi wata magana wanda shi a nufinsa iya faɗa ma domin a samu maslaha ko gyara kai kuma ka ɗau magana ka je ka faɗa wane da niyyar wane ya ɓata shi an fahimta to wannan shine ainu annamima kenan ka ɗau maganar wane ka aminta da shi kun yi suru ya je kuma ya faɗa wane da niyyar ɓatanci wannan shine annamimanci yanzu ta kai ta kama kuna magana wani sai sa rikodin yana yi kun bi dinga zunguro ka wani fa ai da uban gidanka ne yayi ne ne kwana biyu na gaba kai kuma ka dauka gaskiya ne ka ce wallahi abubuwa ne kaza kaza ka saki cikin ka kana mai bayani ki kuma sai dai dauka ya kai masa ai wannan kama ka ji abin da yake faɗa kanka ba to wani shine annamimanci kenan cin amana da annamimanci sannan wal kibru girman kai shine ya zamto ko manzon Allah ya fassara wannan shine kin gaskiya da rena mutane shine girman kai ghamdun nas wa batrul haqq in an faɗa ma gaskiya ba za ka karba ba kuma kullun kana ganin kowa a rene kafi kowa to wannan shine ainihin girman kai kenan ujubu shine jiji da kai Allah ya ma wata ni'ima kana tinkaho da ita kana doro da ita kana ganin kai kamar wata tsiya ce a gun Allah Allah ya baka wata ni'ima amma ka dinga yi wa mutane daga kai akan wannan ni'imar to wannan ne ujubu wa ru'uya wa riya kai riya kuma shine kai wani aikin alkhairi wanda ake yin sa dan Allah kuma ka zo kana bada labari ko kuma kai aikin alkhairi dan a gani a yabe ka an fahimta aiki ne ake yi Allah ake so ya karba ya bada lada to amma kai manufarka ta aikin al'umma su yaba ma karatun qur'ani iya shigowa darasi iya shigowa wa'azi iya shigowa kyauta tana shigowa sallah tana shigowa ita dama riya a cikin aikin alkhairi take shiga dama aiki ne wanda ba dan riyan ba to zai iya saka samu rahama da jin Allah amma riyan idan ta shigo kuma sai ta bata shi duk wani aiki da ake dan Allah in dai kai da manufar a yabe ka a girmama ka a yaba ma a gwada ka to baka da ladan komai a gun Allah wannan niyyar da kai ta ayabe kan to ta rusa ma aikinka gaba daya ma'aikin Allah ce za a zo da miriya a gobe alkiyama yayi abu don mutane in karatu ne yayi in dukiya ce ya ciyar Allah zai ce dan wa kai kaza da kaza a duniya sai shi mere ya ce Allah dan kai ne sai Allah ce kazzabta ƙarya kake kai dan a ce baya kai kai dan a ce kai a irin aikin ai yasuwa ne ai yasuwa ne in ba ku ba su za su yi irin wannan ka ji wannan ka ji daɗi to shikenan shi dan ya cuce ka ya rushe ma aiki to wannan shine riye kenan ka yi abu don mutane su yabe ka ko da ko ba su yabe kan ba in dai zuciyarka ta raya a yabe ka gaji daɗi to aikin ka ya rushe ne ta shiga an fahimci wannan sannan sai sum'a sum'a kuma shine bayan kayi aikin kuma ka zo kana ba da labari wani ya naga kana gyangyadi wallahi je ne ban yi bacci ba kasan ina tashin da wallahi ka sani ai ai da karfe uku na sa alam tashi nake to wa kake faɗa kuma shi wanda za ka faɗa me kake so yi ma lada zai baka ko kayi aiki shi ne zai karɓa ma aiki ko kuma wani wani yaya ka san wallahi je na yi azumi wallahi yasa din na gaje gajiyar azumin jiya ce bata barni ba ya yi fa aikin amma kuma yake ba da labari ko kuma wani ya wuce da macin fi a kaga wancan wallahi ni ne ba wannan macin na ni ne ba shi ko kuma wani ya wuce da wata jamfa mai haske ko wata gari kaga wancan kai dai kai dai kai dai ga mutum kawai yaya ne wallah a'a ai ni ne ne bashi wannan shine sum'a kai aikin ka ya tafi amma kuma ka zo kana bada labari ka zo kana ji da wani kai abu kaza yasa Allah ta'ala ya faɗa wa manzon sa yace duk mutumin da yake boye aikin alkhairin sa baya so wani ya ji ya gani Allah da yi dan shi shi yake so ya gani ya yaba to Allah ya ajiye mai kujera zama a ƙarƙashin al'arshin Allah gubal kiyama wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akfaha hatta la ta'lama shimalahu ma tunfiqu yaminahu manzo Allah ce mutumin da zai yi sadaka ko kyauta ko alkhairi ya boye har hagunsa bata san abun da damarsa ta bayar ba wannan kinaya ce ta kaiwa ƙarshe wajen boyewa kenan wanda abokinka dan uwanka makusancinka bai san abin da kai ba ana fahimta abokinka makusancinka bai san abin da kai ba to irin wannan kyautar ta fi kowace kyauta lada ta fi kowace kyauta karɓo a gun Allah yasa akwai magabata wallahi suna aikin alkhairi ba san su ne ba da suka mutu hatta iyalansu ma wallahi wasan su suke yi ba an ce akwai alhassan bin ali bin abi talib jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce a cikin al'adarsa sai dare yayi in dare yayi kowa ya shiga gida kawai sai ɗauko kayan abinci ko buhun alkama ko rabin buhun alkama dama ya san gidan wane ya san gidan wane ya san gidan wane sai ji kofar gidanka ko ya ajiye ma wannan kayan abincin kana fitowa za ka tafi sallah asuba sai kai karo da wannan buhu to a galabiya ba a kwana uku sai wani ya ga irin wannan amma an yi ta zuba ido wa yake wani arasa wanda yake don domin lokacin da yake wani aikin ba wanda yake kanan sai Allah kowa yau in an yi wannan unguwar gobe ya aina jibi sai a yi can kamar yanzu ne dama dama hajiya ta ce alhaji ta daga buhu ba da gasan his daga buhun haka amma haka to side ne kenan a juya buhun bakin sai na kallon kasa an gane ko eh dane ko yanzu alhaji ya ce lele ake daga yanzu buhun ma ba ku an fahimta to ana haka kawai ka fito za ka je sallan azuma kawai ka je ka yi karo da buhu a kobar gidanka to dan allah wani irin farin ciki za ka ci wani irin murna za ka yi to kuma abin daɗin ma kai duk murnar da za ka yi ba ka san wanda ya ma ba kuma shi kuma wanda ya ma ɗin ya san shi ya yi amma ba zai ce ya yi ba don allah ya yi an ce sai na hasan wannan shi ne ɗabi'arsa da wahala a yi kwana biyu uku a garin madina wani bai ga buhu a ƙofar gidansa mana alkama ko na shinkafa ko wani abu ba a gane shi ne yake yi ba sai da allah ya karɓi rayuwarsa da ya mutu an je yi masa wanka sai a ga wani kamar tabo a nan bayansa ka faɗa sana kamar wani abu haka na tabo sai ake tambayar iyalinsa cewa ya yi jinya ne wannan ko wani abu ya faɗi ne ko wani abu ya bige shi a nan suka ce a kai wallahi ba wani abin da yi har Allah ya karɓa rayuwa baya koka mana cewa iya da ciwo a bayan shi aka ce to ya haka kuma aka dai shiru dai can kwana biyu uku sai wani yake ce dafa wallahi ba a wanzan dan adam wani lokacin ba zai abu ba sai ya matsu amma lokacin da ake alkairin ba wanda zai ji yaya ne wallahi da wallahi ba da ba da wala ai sati biyu ko uku ban ga wani sakon kofar gida ai ni ma haka ai wa ni ma haka ai amma yanzu wajen wata biyu haka shiru to sai bincike yi bincike a gane shine yake wannan aiki ashe wannan taban da yake bayan sa nan dauk tsabar daukan buhu ne ko wani abu makamancin wannan sa har bayan sa yi kanta ba a sani ba jikan mazan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma tun da rayuwar manzon Allah ce su yan aljanna ne har ma ce suna da matsayi a aljanna sai ya dace babu janna duk wani matashi a aljanna sune shugaban sa da sayyidina Hassan da sayyidina Hussein Allah ya kare yarda da su to kun ji yanda ake boye aiki kai abin da wani lokacin sai ka mutu maza a san kana yi to irin wannan shine sadaka mai kyau wanda zaka tsince ta a gaban Allah gobe alkiyama amma kai abu ka zo kana faɗa ai wallahi wani bar ganin sa nan wallahi duk wannan hali ni mu ne ba mu ne muka tsaye da shi ba kaji iya nema ya biya kansa matsayin Allah da bazar me yake rawa ba in mun ga dama za mu sauke shi ga dan adam da ganganci yake mala in duniya ta ziga ya dau matsayin Allah ya dora wa kanshi saboda ka mu ci gaba da koyi ayyukan mu ya ƴan uwa wannan shine abin da zai tsiratar da mu a gaban Allah gobe alkiyama wannan shine abin da yake da sum'a ka ji ka faɗa aikin ka na alkhairi bayan ka bayan ka ka kammala shi wal hasad hasada kuma shine Allah yi wa wani dan uwanka ni'ima ka dinga fatan wannan ni'imar ta gushi ka dinga jin haushi kana kwana da damuwa dan Allah yi wa dan uwanka ni'ima wannan shine hasada ni'imar nan ta kuɗi ce ta mulki ce ta ilimi ce ta jama'a ce kai dai ba ka so dai ba ka so to wannan shine ainul hasad wanda kai tsaye rigima ce da Allah kuma kana ganin kamar Allah bai daidai ba dan me zai ba wani kaza wani bukut da mugunta ha kawai ka sa ba zai cutar ka ki faɗa zai cutar da mutum ɗaya ne zai cutar da al'umma ne kai shiru da bakinka har sai abin ya faru kuma ka sani zaka iya faɗa a ɗan mataki kar ya faru baka faɗa ba shi ma wannan shine albukutu kenan kuma haramun ne mutum ya aikata wannan musulmi sannan ru'yatul fadl al ghayr ka dinga ganin kafiwa ne ai su wani ba ajin mu bane in ina zaune wani bai sai zo da kusa da ni ba shi ma wannan haramun ne ba a musulunci ba an gane ko walhamzu da ya fice mutum ya tashi ka dinga taba wani kara nuna shi haka da hannu shi ma haramun ne lamzu kuma lamzu shine ya fice ko hamzu kuma kibce da ido ka dinga daga ido kana nuna wani wancan ai gashi haka kana daga ido shi ma haramun ne wal absu da ba'a sannan kuma sukuriya shine izgili duka wannan haramun ne nasi ya tabbatar da haramcin sakan kowane musulmi albayan ya'ani annahu yahrumu alal mukallif al khisal ash-shana'a ath-thalath waɗannan ɗabi'u mafiya muni khisalu shana'a sune ɗabi'u munana ga sunan guda uku allati min afatil lisan guda uku daga cikin su daga baki suke fitowa alkarib wal giba wal namima an fahimta da ƙarya da giba cin nama mutum da annabimanci duk baki ne ke furta su duk nau'i ne daga cikin nau'in irin aiki da shari'a ba ta amince bakin ka ya furta ba shine afatul lisan amma alkaribu amma ita ƙarya in ji malam fa huwa min qabahi min qaba'ihi zunub tana cikin zunubai mafiya muni wa fawaishul uyub kuma tana cikin alfahasha kuma tana cikin aibobi mafiya muni alfahasha ce aibi ce kuma zunubi ce kuma zunubin ma mai mummuna qala Allah ta'ala ko qala ta'ala Allah ta'ala yake faɗa cikin littafin sa mai tsarki inna ma yaftari kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati Allah innama abin sani yaftari kadhiba waɗannan masu kirkiran ƙarya su kirkiri ƙarya su hau kanta to su ne allazina la yu'minuna bi ayati Allah su ne wanda ba su imani da ayoyin Allah ba duk wanda aikinsa ƙarya ne kullum a cikin ƙarya yake yadda da ƙarya faɗin ƙarya aiwata ƙarya to wannan Allah ya ce suna cikin wanda ba su imani da alƙur'ani ba suratul nahl aya mai namba ta 105 wa qal Allah ya ci gaba da cewa wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna sama'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula wala taqfu kada ka tsaya ma laysa laka bi ilm kan abin da baka da ilimi kan shi karka dinga bada labari ina ne source din labarin baka sani ba karka dinga adarwa a matsaka daga ina abin ya fito kai ma ka dinga zari ido to duk abin da baka da ilimin ilimin sa to kai shiru da bakin kakansa musamman a irin wannan rayuwar ta yau in ka ji abu ya yaɗa gari to shari ne ai kaza ai kaza domin yan adab din sun fi son sharrin kuma sun fi son su yaɗa shari to duk abin da baka da cikakken ilimi kansa Allah ya ce karka tsayo a kansa ba kai ba shi domin ya ce inna sam'a kun ga jin nan da Allah ya sanya mana shi muke ji wal basara da gani da Allah ya sanya mana gani muke yi wal fu'ada da zuciya dukkan su ababen tambaya ne a gaban Allah gobe alkiyama jinka ka kiyaye abin da za ka ji ganinka ka kiyaye abin da za ka gani sannan zuciyarka ka kiyaye ƙudurin da za ka yi a ita domin dukkansu Allah zai ma tambaya a kansu a gobe alkiyama suratul isra'i aya mai namba ta 36 wa qala alaihi salatu wassalam annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa iyyakum wal kadhiba ina jan kunnanku game da ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujur domin ita ƙarya tana kai mutum zuwa ga fajirci wal fujur yahdi ila an-nar kuma fajirci iya kai mutum zuwa ga wuta wa ma yazalu la abdu yakdhibu bawa ba zai gushe ba iya ƙarya wa yataharra al-kadhiba kullun iya kirda don ƙarya iya ƙarya iya tana kuma ƙarya da zai gobe hatta yi kutaba inda lahi kazzaba har sai Allah ya sa a rubuta hitataccen magareci ne rawahul bukhari wa muslim hakaza والكذب haram iza kana li batilin malaci ita ƙarya tana zama haram idan ta kasance an yi ta dan barna ne dan ka ci dukiyar wani ko dan ka zubar da mutuncin wani ko dan wani abu daban kai ƙaryar dan wannan manufar to haramun ce qad'an awil inqita awil awil ikitba haqqul muslim ko ka yi ƙarya domin ka yanke wani haƙƙin musulmi ka cinye ka yi ƙarya don ka halattar da dukiyarsa ka cinye wannan haramun ne an fahimta amma yake cewa wa ya kunu da karibu wajiban kaji malamin fiƙihu kenan ƙaryar ce amma akwai gunda take zama wajibi ka yi kuma ana ganewa akwai gunda wajibi ne ma ka yi ƙaryar in ba ka yi ƙarya ba laifi ka yi kuma an fahimta malai ke cewa ka inkari ru'yatil mazlum yuradu katluhu ma ajazika an difa'an kawai kaga musamman musamman irin yaran nan masu yawo da makamai da wuka da adda da waye kaga wani matashi ya rugo a guje ya shiga wani loko ya ɓoye can kana zaune gansu da makamai kaga wani ya zo an fahimta kana zaune kaga wani mai siffa kaza da kaza ya ina yi ana ɗaga makami to idan ka faɗi gunda ya yi a kashe shi to kun yi musharaka wajen kisan kai wajibi ne ka ce baka san inda yake ba ba ba ba ganshi ba in kudu ya yi to ka ce arewa ya yi in yamma ya yi ka ce gabar ya yi an fahimta to wannan wajibi ne ka faɗi wannan kaga wani azzalimi iya neman wani zai kashe shi ko zai illata shi to ba ustazanci ba ne ba gaskiya ba ce ai wallahi ina nan ina nan idan ya kaza gan shi a ina kai ba faƙihi ba ne ba ka sha fiƙihu ba an fahimta ƙarya za ka yi amma allah lada zai baka abu shi ne ma da ce wai kunu kadibu wajiban ƙarya tana zama wajibi amma idan ka gan azzalimi iya neman ya zalunci wani ko iya nufin kashe shi kai ko baka da ikon ka tare wannan kisan baka da wannan iko to wajibi ne ka yi ƙarya ka kau da su daga inda yake domin ya tsayar da rayuwarsa wa kad arabta makaba'ahu kuma ka san inda ya buye din ka ganshi ka ga inda ya koye to wajibi ne kace ba ganshi ba an bai an gangare wannan wa yakunu al-kadhibu manduban akwai gunda ƙarya take zama mandubi abinda ake so in kai ƙaryar so ake kai ta ma ba laifi kai ba ka qaulika lil kafiri muharibin kamar ka faɗawa kafirin da ake yaƙi da shi kafirin da kuna gwabza yaƙi da su an fahimta sai ka ce innal musulmin su musulmai fa ka ji da kunnan kafkai fi jihin aram rabe wallahi musulmi suna da wata runduna mai ƙarfi ainihin wani shiri ba ku sani ba wa ƙuwatin jabbara ko muna da mayaƙa ƙwararru masu ƙarfin gaske kuma a lokacin ba shirin da kuka yi ba abin da kuka yi shiri to ya halatta ka faɗa kafiri wannan domin ka tsoratar da shi li'annal harba khudwa domin shi yaki akwai yaudara a cikin sa kama qala alaihi salatu wassalam kamar da ma'aikin Allah ya faɗo wannan cikin hadisi an ji matsayin ƙarya na biyu ko na uku kai wal kadhibu mubah akwai inda ƙarya take zama halal idan kai ta halal kai kai aikin da za a jinjina ma a yaba ma kamar a ina iza kana islahi bainan nas idan za ka yi ƙarya domin ka sulhunta tsakanin wane da wane an fahimta wane da wane an yi ta rigima a kan aure ko an yi ta rigima kan makotaka ko an yi ta rigima ko an yi ta sulhu bai yi ba kai ya halatta ka yi ƙarya in ji malam mai akadar ya ce mu ba halarce kuma duk abin da yake halin kai ladan Allah zai baka an fahimta a kanka samu wani ka ce wane wallahi ni mun tattauna da wani ko ba ku tattauna da shi ba ba iya ce wannan matsala wala duk laifin ka ne wallahi shi agunsa ya saki komai komai ba komai bane ba ba wani abaran sa ya watsar kai ake ji kuma ni ina baka shawara tunda har ya so kai ma ina baka shawara ka sauka daga rayuwar nan ka sauka kai ma ka fi karfin shedan kuma shi wancan ɗin da kake ba da labarin ya gaba ku zauna da shi ba ba abin da kuka yi da shi an fahimta idan ka kwambensu ɗin wannan ka faɗa mai wannan maganar halin ne ka sake komawa wajen wannan na biyun ka ce wane eh abin da nake so da kai shine ka ga wane wanda kuke adawa nan ba kwa gaisawa to wallahi ni na tattauna da shi ya ce kai matsalar ka ce matsalar ka ce shi tuni ma ya zama da makaman yakin tuni kawai da za ka sauko ɗan kaɗan kawai gani wani asalamu alaihu ya sako mai ya wuce amma duk biyun ba wanda ka zauna da su mala ya ce in kai wannan halal ka yi ka yi abin da allah zai jinjina mai baka lada an bai wannan ko wani aure an yi an yi auren ya sulhunta ya ƙi sulhuntuwa an buga an buga ya ƙi to kai hikima da damar da allah ya baka ka faɗa wa mijin kaza ka samu dama ka faɗa wa matar kaza ko ka faɗa wa iyayen matar kaza ko ka faɗa wa iyayen mijin kaza duk dan a samu auren ya sulhunta da ƙarshe idan auren ya sulhunta da wannan ka yi aikin lada an fahimci wannan to shine malik ke cewa wa yakunul kadhibu wahan ka islahi bainan nas ko kamar ka kawo abin da zai sulhunta tsakanin mutane to wannan kai abin da mubah halal ne wa yakunu makruhan kuma ƙarya tana iya zama makruhi shine laifi ne amma ba mai ƙarfi ba bai kai haramun ba an gane ko makruh abu ne an kyamace shi ne da ba kai ba da yafi amma yin ko ba zai haifar ma da matsala mai karfi ba kamar me kalkadibi ala zauja kamar kai wa matar ka ƙarya an fahimta kana neman aure ka ce a wala wata ɗaliba ta ce kamar mu kasan ya buga ma waya dawa kuke waya ɗaliba ta ce wata ce take fatawa kuma nan ko wata bazawarar ka ce misali kaga wannan makaruhi kai amma ba haramun bane an gane ko ko ina zaka je na kai wanka kafin su tarar ina zaka zan kai wa zan je ziyara mana wace ne yawa zan je muhadara misali ya kasa sabon gari ko sabon jamba ai muhadara zan je ina littafin yana mota ma kai kuma zaka je ka dan yada manufar ka ne wannan ba haramun bane an fahimta a ina na buga misalin da mu ne gara ce yawa duk wani iya cikin mu ba iya cikin makaro kai afwan ƙarya ce amma ba ta kai illar ƙarya ta farko ba abu ne wanda har ma malamin suke shashi makaruhi ba za a rubuta ma zunubi don ka yi shi ba sai dai da ba ka yi shi ba ya fi amma ba ka da zunubi ka aikata shi haka matsayin makaruhi yake a gun malaman usul an fahimta shine ma ne kawo kalkadibi ala zauja kuma duk mutumin da ya shekara ɗaya biyu uku hudu biyar da matarsa to da wahala bai mata ƙarya ba amma faɗa kanmu gaskiya wannan a gaskiyar magana ne wallahi gaskiya kowa ya faɗa da wahala zai yi wahala yawa da wahala kai dai kace taka kaza ce taka kaza ce amma kowa akwai kwana da yake mata kuma kuma ta zauna baiwar Allah aka shikenan Allah ya yafe mana amma giba amma ita kuma giba an ji malam fahiya zikruka akakal mu'min attaqi bima fihi shine ka ambaci wani dan uwanka mumini mai tsoron Allah bisa wani abu da ya kasance a ciki shi dan ya zame kafarsa yayi abu kaza tunda shi ba masumi bane yayi ya dan yi abu kaza na kuskure yayi abu kaza wanda ba halinsa bane to wanne ya zamto kuma abin aibata shi abin aje a kafa daba hira akan shi wa huwa yakruhu samaa duk da ya aikata din amma iya kyamar ya ji an fahimta iya kyamar ya ji an ce yayi abu kaza duk da yayin iza balagahu idan har wannan labarin ya je ya same shi baya son jinsa to kai kuma ka samu wannan gabar iya zamto ita ce abin tattauna ka a unguwa da gari ai wane ha barganin su ustazan nan ai kaza kaza kaza kaza ni fa ido na ya nuna mun yayi kaza fa naji kaza kaza kaza a kansa to wannan shine ainul biba mutum yayi din ba bai yi ba ba ya yi amma ba ya so ya ji labarin ba mamaki ma ya tuba tsakaninsa da Allah baka sani ba amma kai da yake munafiki ne kuma dama duk inda mutumin kirki yake ba ka so kullum da'awarka burinka ka ɓata masu mutunci ya idan masu mutunci to sai ka samu wannan gabar ka rike ka dinga yawo da ita a gari wane ka ji abin da ya faru ga wane kuwa kana faɗa da niyyar ɓatanci to wannan shine giba kenan zikiruka akaka almu'min taqi bima yakrahu kaje ka dinga ambaton wani dan uwanka mumini kan abin da in yaji abin zai kyamaci abin baya son yaji duk da kuma ya aikata abin to wannan shine giba kamar yadda malai ya fassara ta anan an fahimta wa in lam yakun fihi idan kuma abin da kake faɗa din nan bai aikata ba faɗa kake yi don ka ɓata shi amma kwata-kwata bai aikata shi ba ko ya yi abu uku kai ka ƙara bakwai ya zama goma to wannan ya zama ba hattahu faƙaɗi ba hattahu to ka masa buhutan ka masa giba da ƙarin ƙarya a kanta kenan shi ne buhutan ka ya fi gibar ma illa kenan irin duk a galabiyar labaran da muke tsantar kan macinsa a yau kenan za a yi abu ɗaya ko biyu amma kai sai ƙara bakwai a kansu ai kaza ai yayi kaza ma ai da kaza da kaza da kaza kuma an tirke ka a ina abin ya faru ba za ka bada labari ba to wannan yafi hadari giba ce kuma da karin ƙarya akan ta haka manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi muslim da abu daud da tirmidhi da imamun nasa'i duk sun fito da wannan hadisi wakala wakala Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da buwaya yake cewa wala yakat wala yakata ba'dukum ba'da an tsallake yawa to wancan to ina zuwa ina zuwa ina zuwa udhikiru akakal mu'min at-taqi bima yakrahu ko bima fihi wa huwa yakrahu sima'a idza balagahu wa in lam yakun fihi fa in lam yakun fihi ma qultahu faqad bahatahu ko ka masa buhutan waqt waqt waqtar waqtaraita ne waqtaraita alaihi al-kadhib kuma ka kirkiri ƙarya ka jingina masa wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai na abu hurira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce atadaruna mal giba shin kun san abin da ake cewa giba qalu Allahu wa rasuluhu wa alam sai suka ce da Allah da manzon su ne mafiya sani qala sai manzon Allah ya ce zikruka akaka bima yakrahu ka dinga ambatan dan uwanka da abin da baya son ji iya kyamatar jinsa ƙila sai aka ce a ra'aita in kana fi aki ma aqul manzon Allah abinda muke faɗa kan dan uwan nawa idan ya aikata shi ba kale ce in kana fihi ma taqul faqad faqad tabtahu har in abin da kake faɗa eh yayi din to shine gibar ai abin da kake faɗa eh yayi ya aikata amma baya son jin abin to wannan shine ainul giba wa in lam yakun fihi ma taqul in kuma abin ma da kake faɗa kansa bai aikata ba bai yi ba to ba kadi ba hattahu ka masa buhutan ka masa giba da ƙarin ƙarya a kanta rawahu muslim wa abu dawud wa tirmidhi wa nasa'i wa qala tabaraka wa ta'ala wala yagata ba'dukum ba'da Allah yace kada ku yi gibar junanku da junanku kada ya zamto kuna aiwatar da giba a junanku wani in ya tashi a kafa hirarsa wani ma in ya tashi a kafa hirarsa wane ma an baya nan a yi gulman shi to Allah ce kada ku yi wannan ba ɗabi'ar musulmai ba ce a yuhibbu ahadukum Allah ce shin ɗayan ku zai so an yi akula lama a kai maitan ya ainihin ci naman ɗan uwansa bayan ya mutu kana da ɗan uwa musulmi ko ɗan uwa na jini ko ɗan uwa na musulunci a ce ya faɗi ya mutu kaje ka yanke jikinsa ka gasa ka ce za ka iya wannan shi Allah yake buga misalin giba da kamar ka yanki naman dan uwanka je ka ci bayan ya mutu kaga abin yayi muni ai munin aikin ya kai muni sai Allah da kansa yake cewa fakari hitumu tabbas za ku kiyamace wannan ba za ku iya yi ba to in dai har zaka kiyamace ba za ka iya yankan naman dan uwanka dafa ka ci ba bayan ya mutu to ka ji tsoron gibarsa bayan bayana Allah yake cewa wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah inna Allah gafurur rahim inna Allah tawwabur rahim hakika Allah mai yawan karban tuba ne kuma Allah ta'ala mai yawan rahama ne wa fil hadith ya zo cikin hadisi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu kullul muslim alal muslim dukkan musulmai akan dan uwansa musulmi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu musulmi haramun ne ya zubar da jinin dan uwansa musulmi musulmi haramun ne ya zubar da mutuncin dan uwansa musulmi musulmi haramun ne ya ci dukiyar dan uwansa musulmi ta mummunan hanya manzon Allah ya lissafa wannan duka haramun ne su faru a gidan musulunci akan musulmai da jini da dukiya da mutunci ka kiyaye wa dan uwanka wannan kar ka yadda ka tsinci kanka wajen zubarwa da ɗan uwanka jini ko ci masa mutunci ko cinye masa dukiya zunubi ne mafi girma a gobe alkiyama an fahimta mu kiyaye wannan domin girman wannan ma manzon Allah a hajjin sa na ban kwana sai da ya faɗa wannan yace ala inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haramun alaikum yace ku tsaya ku ji duniya yake wa magana jinananku mutuncinku dukiyoyinku haramun ne ka hurmati yomikum haza wa fi baladikum haza wa fi sharikum haza yace kamar yanda maka take da alfarma to haka dan uwanka yake da alfarma a gonka kamar yanda ranar arfa take da alfarma haka dan uwanka yake da alfarma kamar yanda garin maka yake da alfarma ko kuma watan zulhijji yake da alfarma to haka ake so ka girma dan uwanka musulmi an fahimci wannan manzon Allah da kansa yake bayani a hajjin bankwana amma yanzu cin mutuncin juna ba komai bane ka ci mutuncin wani ka zubar mai da mutuncinsa kai ba komai bane har ma burgewa za ka ɗauka ka yi to ka aikata zanubin da a ranar lahira idan bai yafe ma ba da ladanka na sallah da azumi za ɗauka a biya ce wallahi haka mazan Allah ce duk wanda ka ciwa mutunci duk wanda ka zabarwa da jini duk wanda ka ciwa dukiya bai yafe ma ba to mazan Allah ce in an je ranar kiyama ladanka na sallah da azumi da zakka da haji in kana yi da biyayya ga mahaifa da ci da iyalai da kowa da kowa ladanka wanda ya gyaru gyararren ladanka da kana gani za ka hauka tafi aljanna to dai za dinga ɗauka annabiyan bashi kuma tunda Allah ba a zalimi ba ne a yi tunda an faɗa ma a duniya a yi karkai don ka fi ƙarfinsa don babbe da iko a kanka ba zai iya hukunta ka ba ka masa to za a je gaban ahakamul hakimi za a je gaban Allah wanda shine mai hukunta masu hukunci duk karfin ka baka fi karfin Allah ba duk dukiyar ka ba ruwan Allah da dukiyar ka duk mulkin ka ba ruwan Allah da mulkin ka in ka zalunci mutum duk raunin sa wallahi sai Allah ya kwato masa da haƙƙin sa a gobe alkiyama wannan shine ka'ida ta Allah da ya ajiye wa musulmai da musulunci tunda har manzon Allah ya keɓance waɗannan abubuwan a cikin laifin da muke wa junanmu ya keɓance su ya hadisi akan su to mu kiyaye su karka yadda dalilin ka jinin dan uwanka ya zube ku duba yadda jini yake da alfarma ko na kafiri ne ko da tsautsayi da kuskure ka bige wani wanda ba musulmi ba ya mutu to sai kai azumin kafara azumin nan guda 60 sai kai su ko da ba musulmi bane an fahimta domin rai iya da alfarma a gun Allah rai iya da matsayi a gun Allah kuma misali da da ganganci za ka zo ka jefi wani idan sai zube guda ɗaya ka fasa masa ido in shari'ar musulunci zai sai ka biya shi rabin diya raƙumi ɗari shi ne diyar mutum ko to wallahi a ƙwayar ido ɗaya sai ka biya shi raƙumi hamsin ba yanzu diya ta kawajen miliyan ɗari biyu ba da wani abu nake gani a rubuce ɗari biyu da hamsin da wani abu ko to yanzu idan ka zabarwa da mutum ido ɗaya ya ce bai yadda ba a je kotun musulunci sai ka biya shi miliyan ɗari da ashirin da wani abu akan ido ƙwaya ɗaya idan kuma ka zubar mai ido guda biyu duka to diyar mutum za ka biya shi dalilin ka kama kanta shi ya daina gani kai ne sanadi to yace bai da wala sai ka biya diyar mutum idan ka gutsire mai dan yatsa dalilin ka sai ka biya shi ragumi goma haka shari'ar musulunci ta ce domin a nuna ma dan uwanka iya da alfarma fa iya da alfarma to amma yanzu ina duk ba ma kula da alfarma junanmu cin duke dan wanka ba komai bane cin ci masa mutunci ba komai bane zumurfarsa da jini ba komai bane wani wayarsa ce fa wayarsa aljihunsa ya sare mai hannu a kan da ba kuma ya je yi sallah da rashin kunya ya je ce zai yi sallah ko zai azumi wa za ka yi wa sallah wa za ka yi azumi wanda ya halicce kan za ka yi sallah in ka san girmansa to ya ce karka yi wannan in dai ka san girman wanda za ka yi sallah da shi ya ce karka yi kuma ka yi yanzu ko mahaifinka ne ce wani kar ka yi abu kaza ka je ka yi in kana da kunya za ka haɗa ido da shi ai ba ka haɗa ido da shi ba sai dai ka dinga bin gefe kana ce a ba shi haƙuri har ya haƙura sannan kuma ka iya zuwa gunsa to amma allah da ya ce kar ka yi don ba ka ganinsa amma sai ka yi abin kuma ka zo masallaci kai za ka yi sallah to ka sani fa in lam takum tarahu fa innahu yarak ana fahimta wannan shine abubuwa da ma'aikin allah ya lissafa wanda ya ce mu kiyaye su haramun ne haramun ne haramun ne wannan hadisi kuma rahul bukhari wa muslim bukhari da muslim suka fito da shi za mu tsaya akan wannan gaba insha Allah idan mun tashi dawa sai mu tashi akan wa amal fasiku al mutahattiku al mujahiru bis sayyiati fala ghiba fi dhikri ahwalihi lin nas a wannan gaba insha Allah idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu tashi abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu lada abinda ne kuskure ko muna roƙon Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya samu yi lafiya mu gama lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu da mu da su Allah ta'ala ya sa aljanna ce mu komar mu muna roƙon Allah da mu da zuriyar mu ya Allah ta'ala ka dora mu a tafarki madaidaici ya Allah ta'ala ka dora mu a tafarki madaidaici da mu da zuriyar mu ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka ka nuna mana alkhairi a cikin zuriyar mu ya Allah Allah ka kiyaye mu daga ganin mummuna cikin zuriyar mu ya Allah Allah ta'ala ka taimake mu ka dora mu a hanya madaidaiciya wannan karatu da muke Allah ka sanya masa albarka Allah ka sanya masa albarka Allah ka sa ya zama sanadiyar tsiran mu da hasken rayuwar mu a duniya da lahira Allah muna roƙonka ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu a gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ta'ala ka dade mu da lafiya da imani muna roƙon Allah ta'ala masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka taimake su masu yi mana zagon kasa duk inda suke Allah ta'ala ka yi mana maganin su Allah ta'ala muna roƙonka wanda ya asasa wannan maktaba Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya karba ayyukansu da namu Allah ka ji kan mahaifansa da namu Allah ta'ala ka shirye da zuriyarsa da tamu hanyoyin samun da namu duka Allah ka sanya musu albarka masu hidima akan wannan maktaba tun daga yan agaji da irin su malam salisu da sauran al'umma masu taimako a koyi da fili duka muna adon Allah ya saka kowa da alkhairi yan midiyar mu da kullum muna tare da su ga sunan su bar aikinsu da kasuwarsu da kudin aljihunsu da lokacinsu duka suna yi domin wannan da'awa ta yadu Allah ta'ala ya haɗa mu da su a cikin ladadin Allah duk alƙawarin da kai wa masu da'awa Allah ka haɗa da mu da su duka kai mana ya Allah Allah ta'ala ya karba mana ya karba mana karba mana ka samu lafiya mu kammala lafiya akwai masu bukatu daban-daban da suke cewa a sasu a addu'a wa an sun kira ni wa an sun tura mana sako ta waya to akwai dagaci shi ma nan dagacin mana wace bashi da lafiya dan da yana da lafiya da muna tare da shi yanzu anan muna roƙon Allah ya bashi lafiya za mu ƙara jaddada neman addu'a ga sarkin Hausa na ga bukka shi ma masoyin mu ne mai kaunar wannan da'awan ne shi ma muna masa dawan Allah ya bashi lafiya Allah ya tashi kafadunsa Allah ta'ala ya sanya kafara yake yi dukkan su Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya da sauran marasa lafiyar mu a gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu bukatu da mu da su duka muna roƙon Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi wanda suka ayyana bukatun su da namu da nasu da nasu ayyana ba duka mun kai kokon baran mu gaban Allah akan Allah ya biya mana abin da muke fata na alkhairi kuma Allah ya tsare mu da abin da muke tsoro na shari Allah ya kiyaye mu da iyalan mu da rayuwar mu da addinin mu Allah ya ba mu tsoro da kariya فسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته